بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da takwas ga watan januware shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير إن ba manta ba malin yana kan yi mana bayani dangane da irin yadda 'yan shi'a suka kai matuka wajen cin mutuncin malaman musulunci idan ka ɗauke sahabbai wanda dama sun yi suna da fice wajen ɓatanci ga waɗannan to ta malaman musulunci tun daga tabi'ai atba'ut tabi'in da taba'ul atba duk ba su tsira daga cin mutuncin waɗannan lalatattun halittan ba mun bayyana irin zagin da suke ma abu hanifa da kuma cin mutuncin da suke ma imamu malik da al'imamu shafi'i a yau sai malin ya ce ɗa'anihim fil imami ahmad rahimahullah irin sukan da suke ma imamu ahmad ibn hambali imamu ahalus sunna wal jama'a ya ƙulil kashi kashi ɗaya daga cikin malaman shi'a ne wanda ya rubuta tarihin mazajensu fi tarjamatihi huwa yadda ya zo tarihin wai imamu ahmad bin hanbali sai ce huwa min auladi zi sudayyati yana daga cikin ƴaƴan zu sudayya wani mutum ne wanda yake da nonuwa irin nonuwan mata wasu suka ce nono uku yake da shi wanda annabi ya bayyana cewa za a same shi kuma za a kashe shi kuma sojojin sayyidina ali suka wartake shi cikin gayya suka kashe shi to wai ahmad dan hanbali wai yana wai jikan shi ne jahilun wai ahmad dan hanbali jahili ne kun gano wannan da kyau ku ahmad dan hanbali ku kalli a ɗauko wani cikakken zindiki kafiri wai a danganta shi zuwa ga imamu ahalu suna wal jama'a shi yasa in ba ku san tarihi ba sai zo su ta muku karerai iri-iri to sai ku kasa fahimtar yadda al'amari yake ballantana ku mai da martanin abin da suke yi dolen ku ne ku zo ku san tarihi kun gano wannan da kyau ku wannan ƙarya ne tsagwaranta zo su dayya kowa ya san waye sannan ka kalli kaman imamu amar ka ce mishi jahili mun fahimci wannan da kyau akwai littafin hadithin da ya kai musnad ne wanda ya tara wannan gace mai jahili kawai dai imamu ahalus sunna bai mara ma addinin bata baya ba to dole a yi kururuwa a yi ihu a ce shi ɗin gashi suka ce shadidun nasbe wai yana matsanancin ƙin ahalul baiti yasta'milu al-hika al-hiyaka sannan wai in yana tafiya wai rangwada yake la yu'addu min al-fuqaha wai ba a sa cikin malaman fiqh da suka san addini imamu ahlus sunna wal jama'a wanda ya tsayu lokacin da aka yi gwagwarmaya akan khalqul qur'an mun gano wannan da kyau ko ya tsaya kal jabalur rasi ba abin da ya girgiza imanin shi ya tsaya cak akan abin da yake shine daidai wai wannan wai shine abin suka wannan shine abin zagi in aka ce suna zagin malaman musulunci sai ku ce a ai ku da kuke taba suke taba Ahmad dan Hanbalin ma taba sai yake kuma shi ba malamin fiqhu bane kaji masu zagin malaman fiqhu kar aje ko ina wannan magana sun yi ta ne a cikin littafin الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم نقله عن الكشي shi wancan ya ɗauko daga alkashi ne annabati fi sa'ad al-mustaqim a juz'i na uku shafi na 223 wa yaqulu an-nabati nabati yace fi musnad ja'far qala ahmad dangane da musnad ja'far wai sai Ahmad ya ce, La ya kunar rajulu sunniyan, ga wannan mutumi ba ahalu sunna ba ne, hatta yabkuwa la ya kunar rajulu sunniyan, mutum ba zai taɓa zama ahalu sunna ba, hatta yabguda aliyan walau ƙalilan, sai ya je na ƙin alkoda ɗan kaɗan ne. Jama wannan bai kama da wasan yara ba, akwai ahalu sunna da ke ƙin sai da na Ali, tun da aka yi duniya ba taɓa haka ba. na yanzu ma ba su ƙi ballantana na dauri da aka ce mai koyi da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko su ne a cikin addininsu bayan da za a yi kaso a halal baiti sai ka ƙi sahabbai kuna fahimtar wannan da kyau ko wai dole la budda min al bara'a dole sai ka nuna bara'a baran baran ga sahabbai sannan za ka samu mai alwala'i li ahlul baiti sannan za ka iya jibintan ahalal baiti ba zai ka haɗa taura guda biyu ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye wannan bayani ya faɗe ta ne a cikin wancan ƙazamin littafin nashi al-mustaqim a juz'i na uku shafi na 224 waya kula aidan bai tsaya nan ba ma sai da ya ci gaba da cewa wa waƙa'ar radi billah akwai wani taƙadari wai shi radi billah nuskhatan lin hanabila fiha nuskha ne musamman littafi ya rubuta ya danganta ma hanabila ka san dama mun karanta a cikin karatun mu na baya ɗan shi'a na ƙirƙirar littafi haka kawai sai su danganta shi zuwa ga wani malamin ahlus sunna kun gano wannan da kyau ko ce wa qada ta'ammala amiral mu'minina jama'atakum hakika amirul mu'minin ya yi amfani da mutanenku wa kashabta lahum hibarata an madhhabi sahibikum sannan kuma wai su wai hanabila ne ta'ammala amirul mu'minina ya lura da sarkin mu'mini ali kenan da magoya bayan shi kuma sun yi bincike sun kware dangane da bincike dangane da mazhabin da ali da magoya bayan shi suke fawajadahu kalla'in wai a ‘yan hanabila wai sai suka ce sai suka samu ali yadda ka san tsinanni iblis yuzayyinu hizbihi almahadur yana ƙayata wa mabiyan shi aikata sabo wayar kabu bihim si'abal umur kuma yana ɗora sa kan abubuwa masu wahala wa yudli lahum hablal gurur kuma yana sako masu igiyan yaudara wai wannan zagin wai 'yan hanabila ne suke masai da na'ali wanda wannan ƙarya ne shi dai wancan nabatu ya faɗi a cikin sa'adul mustaqim ila mustahiqqat taqdim a juz'i na uku shafi na 225 wannan shine zagin da suka yi ma imamu ahlus sunna imamu ahmad bin hanbali kuma ba fayyakan shi ba kenan da mala ce zai dan tsakuro ne zagin da za su yi malami guda ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna salau-salar zagin zai kai kamar ɗari uku shi kaɗai nan kawai an tsakurin duk littafin su kawai akwai wannan ciki to kawai da yake zagin sahabai shi ya fi shahara kuma al'amarin sahabai al'amari ne mai girma to wannan ya sa mutane suka fi haddace wannan da kuma ba da labarin shi ina fatan mun gane a bayan aka ce maka suna zagin sahabai ba za ka yi mamaki ba amma aka ce zagin kuma irin su imama da sai ka ce yaushe kuma tun yau suke wannan wa ammal imamani almuhaddithani albukhari wa muslimun amma limaman nan guda biyu bukhari da muslim manyan malaman hadithin duniya su ma ba a bar su ba faiƙulin na batiyu fitani alaihima shi dai wannan fitsararren ya ci gaba da bayani dangane da tsa ce katamal bukhari wa muslimun akhbaran jumma wai bukhari da muslim sun ɓoye hadisai da yawa fi fada'ila ahlul baiti dangane da falolin ahlul baiti sahihatan ala shartihima kuma ingantattu ne a bisa sharaɗansu to kafin mu zo kan zagin mun gode Allah dama bukhari da muslim ingantattu ne kenan ko mun gano wannan da kyau ko wala ta'rifannahum ila hadal qawli yanzu sahihul bukhari da muslim ingantattu ne cin daga wasu ingantattu can ba su kawo ba ai da abin da zai da sai al istidrak kamar yanda hakimi al mustadraku ala sahihaini shi da sai ya kawo wadancan din ko mun gano wannan da kyau ko in ka ce wane ya boye to kai sai ka fito da abin da ya boye shikenan amma wane ya fito ya taka kowa ya gani masoya sun tafa maƙiya sun tafi da nunkufurci kai kuma ka koma kai baka tafa ba kai baka yi nunkufurcin ba to kai ina kake sai zagi Allah ya sauwaka wa yaqulu ba'da an zakara jimlatan min al ahadith al mawdu'a to ai yayi himma sai ka wasu hadisan ƙarya wa da'ifa da hadisai masu rauni za'ama anna shaykhaini kada askataha min kitabaihima wai Bukhari da Muslim ba su kawo su a cikin littattafansu ba kaji wannan takadari an gaya mai Bukhari da Muslim na roto hadisan ƙarya ne da hadisan masu rauni ai sun ce sai wanda ya cika sharaɗin su ko ba ce za su yi isti'ab ba kun gano wannan da ke ku sun takaita yadda za su roto sun ce al-musnadil marfu sai wanda ya zo da cikakken isnadi ingantacci kuma daga annabi mun gano wannan da ke ku kuma zai bayani ne dangane da rayuwar annabi da yaƙe-yaƙen shi da komi to ku kuma wanda ku kawo gaba ɗaya da san ƙarya ne shi na disi maudu'i wal muhtala'ul ko wanda aka ƙirƙiro masnu'u wanda aka shiryo biye da asali alkazibul muhtali'ul masnu'u alan nabi sai ce fazalikal maudu'u ba haka bai kuni ya faɗi ba to babu maudu'i a cikin bukhari ai Mala ya ce, Fahazihil ahadis in kanar lamta sil ila shekhaini, sai ce, To, kun ga waɗannan hadisai namu, in ji na bati, inda gaske ba su kai ga Bukhari da Muslim ba ma'a shuhuratiha, tare da hadisan sun shahara. Mun gano wannan da kyau ko, a, da ko ƙarya ma ya shahara yi, yanzu mai tatsi ne bai shahara ba, a, ina ne ba san shi ba, to mai tatsi na gaskiya ne? Ai, shahara ba shi ne inganci ba. ina fatan mun gano wannan da kyau wai ai tare da shahararsu wa huwa dalilu qusurihima to wannan dalili ne na takaitawan su fa kaifa yurajjihuna kitabaihima dan menene ake kuzuzu ta littattafan su wa yalhajuna bi dhikriha ake ta cika bakin ambatan su ala gairihima an daga su akan wasu to kai ma ba sai ka rubuta naka ka daga su ba jama'a mun gano wannan da kyau ko sai me dole sai ka matso a jikina zaka tsotsa ka ji kaska ina fatan mun gano nan da kyau ai da sai kai ma kai naka sai kai ma ka daga ka ce gashi jama'a ita ƙarya fure take fata yaya wa in wasalat ilaihima amma in hadisan sun kai wajen su fataraka riwayataha suka kirwayato su wa naqalaha da ciro su zuwa ga mutane kana zalika min akbar tuhuma wannan yana daga cikin babban tuhuman da za a yi masu walin hiraf da kuma bayyana cewa su mutane ne wanda suka bar gaskiya war rujui an sabil al kuma sun yi ma hanya ta gaskiya ta waye ilal ihtisab zuwa ga abin takeici kun gano wannan da ke ku wai bukhari da muslim wanda duk duniya har waɗanda suka ja ma sun saki sun iya kabin da za su iya ne Allah madaukin sarki ya saka musu alkhairi dukkanin waɗannan ruwayoyin da suke kawo na shi a gaba ɗayan su ruwayoyin ƙarya ne ba ko kwaɗe ne ya tabbata ba ka ji in muna karatu na kawo hadisin da bai inganta wajen tarihin wani sahabi sai mu kabar da hadisin mu ba ma kwalliya da rigan sata duk abin da aka zo aka ce gashi in bai tabbata ba ko ga waye za mu watsi da shi su ku yan shi'a komi na ƙarya ma sun yarda da shi cewa suke izasta hasan na ra'ayin ja'alna wa haditha Allah ya kiyaye waɗannan bayanai shi wancan nabati ya yi su ne a jiz'i na uku shafi na ɗari biyu da talatin da biyu zuwa ɗari biyu da talatin da hudu. Wa ya ƙulu aizan fi ta'anihi alal imamil Bukhari, bai tsaya nan ba, sai da ya koma ya kalli shaksiya na Bukhari zai zaga, jikin Bukhari da irin halittan shi. Ce, ma ra'aiti inda al'ama aksar sitan, ya ce ban taɓa ganin mutumin da a cikin jahilai za a gan shi da kawaici ba. wala akthara darajatan minhu ko mutane na mugun daraja shi ana cewa bukhari sai ga kowa yayi la'asar ko hadisi aka ce rawahul bukhari sai ka je ka gamsu mun gane ce jahili na daraja shi ka annahu jifatun ullat yace kaman mushi ne wanda ya kumbura au kulfatun ko kuma irin a ce wuta ya ci fata in wuta ya kama fuskar mutum ko ba ga ya kubu kubu ba waya ka bukhari yake yake cewa gashat badaran wanda ya yi ja ya yi faƙi ya yi haske haka za gan shi lokaci kuɓuɓɓuɓin da ka san zabiya ka tamal haƙa ya ɓoye gaskiya wa a ƙasa kuma ya nisanta gaskiya wa azharal batila ya bayyana ƙarya wa adnahu kuma ya matso da shi ga mutane kun ji zagin da yake masayul bukharin ka amma da sai ya kawo hadisan ya feƙe mana su ya bayyana mana yadda ba su inganta ba ina ganin simple as abcd koko amma ba zagi da cin mutunci ba iyakan abin da suka iya kenan ƙarya da ƙazafi ƙage da sharri da yarfe wannan shine addinin da suka rike ba wani abin da suke wanda ba wannan ba ya faɗi wannan a cikin wancan littafi nashi a juz'i na uku shafi na 226 fa hazihi namazij mala yace waɗannan 'yan misalai ne mimma ja'a fi kutubin rafida waɗanda suka zuwa cikin littattafan 'yan shiya fi haƙƙi a immati ahalus sunna wa ulama'ihim limaman ahalus sunna da malamansu duk wani limami da wani malamin ahalus sunna irin wannan zagin suke mashi tuwaddihu mada hiqidihim wanda yake bayyana irin yadda suka zarfafa wajen ƙin su wa buguduhim daga ba da su wa shiddati adawatihim lahum da irin matsananciyar adawan da suke masu wal ya'lamil qari' lalle mai karatu ya san anni inna ma suktu huna amsila na ɗan kawo ‘yan misalai ne fakat wa illa faƙada tarraktu nususan ukhra lahum ya ce na bar wasu nasoshin da suka kawo masu yawa fi ta'ani na suka da zagi fi salaf ga magabata na ƙwarai da suke yi fi haƙadahun shani'un a cikinsa akwai suka mai muni wa nailun azimin da zargi mai girma min a'radihim dangane da mutuncin malamai wa dinihim da kuma addinin shugabanni tanazzuhan an naqaliha malai ce na kauda kai ne ga munin waɗancan maganganun da suke faɗi na ɓatanci domin kar ya kasance wata athuman in zama na yi laifi min na shariha bainan nas a ce na yaɗa sharri cikin mutane mun gano wannan da kyau ko ba sani ba in ban da malai ya kawo wannan ma'ana wajen mu kawo kawo shi ma ba za mu yi ba amma za su faɗi ba kuma suna faɗa wa mutanensu yadda kake jin zagin su imam malik da abu hanifa da shafi da hamadu dan hambali da bukhari da muslim wallahi tallahi duk wani ɗan shi'a ya san wannan sai dai in zindiki ne kai ma zai maka taƙiya kuma yana zagin su jama'a da wanda ya zagi abubakar da umar da aisha da hafsa dan ya zagi imam malik ne yayi mun gano wannan da kyau ko ya ka da gano wannan wanda ya maru ubanka ya ranƙwashi uwarka dan ya tsungule ka me yayi ya kawar ka fahimci wannan Allah ya sa mu dace mala ya ce wa akhtimul hadith zan cike wannan bayani huna anan bi naqali muhimmin da bayani mai mahimmanci an shekhul islam ibn taymiya da maganan shehun musulunci ibn taymiya rahimahullah fi bayani mawqifin rafida min salafil umma dangane da matsayin 'yan shi'a ga magabatan al'umma wa immatiha da kuma limamansu da malamansu ta akidan lima ta kaddama na min kutubihim malin ya ce sau da ƙarfafan abin da suka ambata a littafinsu don kasan tabbas ne har malaman damma sun san su da haka kowa ya san su addini ne na zage-zage shi an ci addini ne na tsini-tsini addini na ƙulla gaba tsakanin na farko da na ƙarshe addini ne da ke bayyana cewa kullum musulunci ba zaman lafiya kullum musulunci cikin fitina da tashin hankali ake ba taba zaman lafiya ba ko na rabin minti wannan shine hikayar da yin shiya suke faɗi har kullum wa yaqulu rahmatullah wa yaqulu rahimahullah malam yace babban malami ibnu taymiya Allah ya ji kanshi yana cewa ar-rafida su yan shi'a kaffarat ababakar wa umar wa uthman sun kafartar da abubakar da umar da usman waɗannan ba su ne sirrikan annabi annabi dai ya wanke ‘yar shi aisha ya ba annabi aure abubakar sori waye na ce abubakar ya wanke ‘yar shi ya ba wa annabi aure kun gane umar ya wanke ‘yar shi ya ba annabi aure annabi ya wanke ‘ya'yan shi mata biyu ya ba usman aure amma waɗannan takadare sun ce wai kafire ne shi annabi ya ɗauki ‘ya'yan kafire yake aure yanzu wannan zargi ne ga abubakar da umar ko zargi ne ga annabi annabi suke son zaga fata mun gano wannan da kyau kuma ƙur'ani ya ce wala tumsiku bi ismil kawafiri bai halatta mutum ya rike auren kafira ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma annaba har ya mutu matan shi ne ko dai ba kafirai bane mumine ne ƴaƴan muminai in shi'a suka yi ƙarya ko kuma annabi ya ma alqur'ani tawaye sai su gaya mana wanne ne sai dai bari mu gaya masu gaskiya ƙarya suke yi ina fatan mun gano wannan da kyau malam sai yake cewa wa ammatal muhajirin wal ansar da kuma dukkanin muhajirai da ansarai ‘yan shiya sun kafurta su sai mutanen Iran ne musulmi, wanda har annabi ya mutu wuta suke bauta ma kakanninsu. A zamanin abubakar gaba ɗaya wuta suke bauta ma, sarkin garinsu ne fa aka kai mai wasiƙan manzan Allah ya yaga. Ya turo ya ce a je wani hakimi ya ba da ‘yan doka mutum biyu a je a taso mai ƙiyan annaba har a kawo mai shi Iran. Wai waɗannan masu abun kunyan da suka yi tintini wai shine suke zagin sahabban da suka je suka yanka kisaran abin da fai matsalan su kenan an kashe masa sarki da yanzu wuta suke bauta ma aka kashe wutan suka musulunta ba arziki to duk sahabin da ya sa hannu a wannan aikin ya sha mamaki ya zagu yanda ya kamata sayyidina Umar ya tura sojoji aka wannan aikin shi yasa suka turo ɗansu abu lu'ula ata almajusi alaihi la'anatullah ya zo ya kashe a sayidina umar a masallacin annabi ku gano wannan da kyau ku su suka sunanta kashe mutane a masallaci shi sa suka kashe dan mai shiya a sokoto a masallacin bello ina fatan mun gano wannan da kyau wannan addinin su ne din da suke kafa kafa da su ba mutanen kirki ba ne duk wani muhajir da ansar wanda Allah ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ya kalli mutanen Madina ya ce alladhina tabawwa'u ad-dara wal iman yace la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fatihi wa qatal yace laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirina wal ansar waɗannan wai gaba ɗaya ga ce wazin kafirta to yanzu waɗannan suka kafarta waye musulmin jama mun gano wannan da ke ku waɗancan jikokin masu bautan wutan su ne musulmi jama mun fahimci wannan da ke ku su ne musulmi za ku zo za mu karanta muku fada'ihun rafida irin abubuwan kunyan ma da suke a duniya da tarihi ya haddato irin goyon bayan da suke ba kafirai musulmi a ko'ina a duniya kuma da irin hare-haren da suke kai wa musulmi da irin taɓargazan da suke yi a ƙasashe Allah madaukin sarki ya kiyaye malin sai ce walladi na taba'ohun bi ihsan da duk wanda suka biyo bayan su suka kyautata suke addini na kwarai to yan shiya sun kafarta su alladina radiyallahu anhum wa radu anhu wanda sun yarda da Allah Allah ya yarda da su in dai ka sake Allah ya yarda da kai to ka shiga uku a hannun yan shi'a mun gano wannan da kyau ko ka shiga uku mala ya ce haka wa kaffaru jama'ira ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka suka kafirta ɗaukacin al'umman annabi kaf min almutaqaddimina na magabatan da suka gabata na daure wal mutaakhirina da waɗanda suka zo daga baya fa yukaffiruna kullum man yaqtaqada fi Abi Bakr wa Umar haka suka kafirta duk wanda ya kudarce yadda da Abubakar da Umar wal muhajirin wal ansar kuma yadda da muhajirai da ansarai cewa mutanen kirki ne sun kafirta su duk wanda ya kudarta cewa waɗannan Abubakar da Umar da muhajirai da ansarai al'adala ya ce wai adalai ne kana cewa sabi adali ne za su danna maka kaulasan kawai autarar da anuhum ko kuma kai ce radiyallahu anuhum ka sai yana daga cikin abin da ma ke damunku yanzu aka ce sai na abubakar radiyallahu anhu sai ku ce me to wannan shirin da kuke yana birge yan shi'a wai ma ku ba ku yadda ba kenan amma aka ce war radiyallahu ka ce amin ai dan shi'a jike kaman ya mutu ina fatan mun gano wannan da kyau wai a ce ƙala rasulullahi ku ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ɗan shi a ji yake kaman ya mutu na ba ta mun gano wannan da kyau ba sa so kuma yana daga cikin abin da suka ƙoƙarin cusa wa mutane sai a zo sai a faɗi sunan annabi a mai salati ya ji mutane sun yi gum yanzu kalli na ummu zokatun ashabun rasul zan ce a cikin ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sai ga mutane sun yi shiru kun gano wannan da kyau ku sai wannan daɗi suke ji ga cin ma he he ba su so a ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba san a ce masahabai radiyallahu anhu ko a faɗi ku ce amin ta ɗan shi a ji yake yadda ka san an buga mai guduma a yatsa malin sai ce kamar radiyallahu anhu ba san a ce radiyallahu kamar yadda Allah ya da su laƙadar radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka ta ta shajara Allah ba ƙaramin laifi masa ba anan aw yastaghfira lahum ko kai masu istighfari kama amara Allah bil istighfari lahum kamar yadda Allah ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat an ce ma annabi ma mu'mine maza da mata istighfari sahabbai kenan to su kuma ba sa son wannan da Allah ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الامر wai wannan wastaghfir lahum ba sa su kuma annabi da ya masa yasu gibarin sai Allah ce laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansar yasa in ka ce Allah bai karɓi tuban al muhajirai ba ka ce har ansar in ka ce ai su duka ne sai ka ce kuma har da annabin saboda a cikin jeragen aya ɗaya ne in ma ka ce sahabi ya laifi sai a ce Allah ya gafarta mai ina fatan mun gano wannan da kyau balanta ma abubuwan da ake ba labari duk ƙarerayi ne ta abin da ya faru a Uhud da sauran wajeje Allah madaukin sarki ya ce ya yafe musu karar a cikin alkur'ani su wata Ali Imran Allah ya sa dai akwai haddar ya ga sai a duba ko kuma a budo mashi sai ya karanta Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam sai yake cewa kama amara Allah bil istighfar lahum kamar yadda Allah ya bada umarni mu ma tukunu mu musu istighfari Allah ya ce me alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kaji Allah kenan dole in uwanka da suka riga ka da imani sai ka riga musu addu'a wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim duk sanda kake jin kiyayya don gani da wani musulmi ko Allah ka taɗi ballantana musulmin ma ka ce sahabi kuna fahimtar wannan da ke ko musulmin ka ce sahabi musulmin ka ce tabi'i musulmin da annabi ya ce khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum malan yace wa li hadha yukaffiruna a'lamal milla da wannan suke kafarta manyan malaman addini mithlu sa'id ibn al-musayyib kamar sai dan musayyib wa abi muslim al-khawlani wa uwais al-qarni wa ta ibn abi rabah wa ibrahim an-nakhai wa mithlu malik wal auza'i wa abi hanifa wa hammad ibn zaid wa hammad ibn salama wa thawri wa sha'bi wa ahmad ibn hanbali والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن إياض wa abi salmata addara addarani wa ma'aruf al-karhi wa junaid ibn muhammad wa sahal ibn abdullah at-tastari wa ghairu zalika wa tasatturi wa ghairu zalika duk waɗannan sun bi sun kafarta su ba wanda suka rage abiwa addarani ni ne ce abu suleiman addarani duk sun kafarta waɗannan kaf ibn taymiya ya kawo Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi su kuma Allah mai da masu da mugun nufin su subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum